الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار a yau asabar sha hudu ga watan safar jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya muwafaka da 24 ga watan takwas shekara 2024 miladiya haihuwar annabi isa alaihi salam za mu ci gaba da karatun littafin matnul akhbari da abu zaid abdurrahman rahimahullahu ta'ala ya rubuta da wannan shine darasi na biyar a cikin wanda littafi to hawa yau dai ba mu gushe ba muna nan cikin almuqaddima da abin da mali yake faɗa a nan kamar matsayin gabatarwa ne kan wasu abubuwa da suka shafi almukallaf to yana bayani kan abubuwan da aka haramta ma mukallafi ya lissafo akwai kaza akwai kaza akwai kaza muka tsaya wajen wal aklu bi shafa'ati aw bid-dini za mu tashi wa ta'khiru salati an awqatiha eh shine wurin da za mu tashi To haka daga cikin abubuwan da aka haramta ma mukallafi akwai ta'khiru salati jinkirta sallah an auqatiha daga barin lokutanta anan sallar da yake nufi yana nufin as-salawatul mafaruda sallolin nan da aka farlanta to an san lokacin da aka ce ai kowace sallah to haramun ne ga mukallafi ya ainihin yi jinkirinsu sannan wannan jinkiri ya shafi abubuwa guda biyu ne ya shafi abun nan ya shafi abu ɗaya ne shine alwaƙatul alwakatu daruri lokaci na darura an gane shi ake nufi a nan ba lokaci na almuhtar ba musa akwai lokaci na muhtari akwai lokaci na darura to wanda su malaman malikiya suka tafi a kansa cewa haramun ne musulmi ya jinkirta sallah zuwa wannan lokacin shine alwaqatu daruriyu shi ma in babu uzuri saboda shi al-mukhtar yana da yana akwai awwalul mukhtar akwai wasatul mukhtar akwai akhirul mukhtar a cikin karatun takardar nan da muka yi kan lokutan sallah don mun yi bayani yana da kyau a samu wannan karatu an yi bayani gamsashe akan lokutan sallah to su waɗannan lokuta da na farkon muhtari da tsakiyar muhtari da ƙarshen muhtari kowane mukallafi yana da damar ya yi sallah a ciki kuma sun ce duka falalan ɗaya ce da wanda ya farkon zawali kawai rana na zawali sai ya yi azhar kaga awal muhtari kenan da wanda ya tsakiyarsa da wanda ya can ƙarshen muhtari eh dab da a shiga daruri shine a shiga lokacin sallar la'asar kenan to duka sun ce ladan su ɗaya saboda ba dole ne don lokacin time ɗin sallah ya shigo a lokacin da ya shigo dole sai an yi sallah wannan lokacin ba yana da kyau a fahimci wannan an gane ba dole ba ne ba dole ba ne da ana samun matsala a wannan babin wasu masu hamasa ta addini masu kishin addini sai kaga sun tada jijiya waya akan haka na fatar an gane idan bince misali ana sallah a zahar karfe ɗaya misali da kuma la'asar misali a ce karfe hudu to a ƙa'ida da kai da kai sallah karfe ɗaya da wanda ya yi karfe biyu da rabi da wanda ya yi karfe uku da rabi ke balma uku saura kwata duk auren malikiya ladan ku daya saboda dukkan ku kun cikin al-mukhtar an gane kowannen ku ya cikin bakutari to shi yasa malamai suka ce lokacin da malam yake nufi a nan wata akhiru salati an auqatiha babban da muktari ana bayani alwaqatu daruri lokaci na zarura to shi ma inda lalura akwai ashabul uzur ko waɗanda an yi ta bayanai a kansu kamar mace mai al'ada kamar wanda zai musulunta kamar almuguma alaihi da makamantansu to su kaga su suna iya jinkirta sallah ma har zuwa darurin kuma ba su yi laifi ba kamar mace mai jini na rashin lafiya da makamantansu su shari'a ta yi musu rangwame amma wanda an lafiya lau to shi an hana ya kai lokacin sallah zuwa ga darurinta an gani yauwa sawa'un farkon daruri ne ko tsakiyar daruri ko ƙarshen daruri illa dai wanda shi ya bari har sai ƙarshen daruri to shi ya fi girman zunubi kawai mutum ya ƙin azahar da la'asar sai rana ta faɗi to wannan shi ake kira da alƙaba kaga abin da zai ranko zai yi to shi zunubinsa ya fi girma sama ga wanda ya yi azahar da la'asar rana na dab da ta faɗi ba ta faɗi ba shi ma mai laifi ne amma wanda ya bayan faduwar ranar to ya fi girman zunubi to yana da kyau a kiyaye a kiyaye abubuwa a dai samu wancan karatun an yi bayani daki-daki kuma ba dole ne dan an zo an rubuta muna sallah karfe ɗaya shikenan kullum karfe ɗaya za a yi ta sallah wannan ba dole ba ne an gane? tunda lokaci yana caccanzawa e, ta yi jiya zawali karfe ɗaya yau a samu ɗaya da wani abu ko ƙasa ga karfe ɗaya kaga dai bincikawa ake hatta zawali dai don an yi bayani menene zawali don mun yi wannan bayanin wala ya hillu lahu suhbatu fasikin ba shi halatta lahu ga mukallafi ya yi abuta da fasiki fasiki bil jariha ko fasiki bil itiqad duk wanda ya tabbata fasiki fasiki shine wanda ko da laifi kwaya ɗaya yake yi in dai wannan laifin kabira ne ko shi ɗaya yake yi a rayuwarsa to fasiki ne bai halatta kai abuta da shi kila bai da laifin da yake sai ƙarya ƙarya yake yi amma yana da amana yana kula da sallah bai zina bai shangiya bai komi ƙarya kawai yake yi to wannan fasiki ne inda ya dawoma yana yi abokinka ne kana to sai kai mai nasihawa ne kaza da kaza da kake yi na ƙarerai haramun ne a musulunci ka daina ko yana annamimanci ko yana yaudara to haka wanda yake fasiki bil itikad wanda yake da wata mummunar aƙida ko ta shi'anci ko ta sufanci ko ta mu'tazila ɗin can da muka faɗa kuma ya doge yana yi balma yana kiran wasu to shi ma haramun ne karke shi a matsayin aboki in kana magana abokanka kakali saba dan bid'a a ciki kakali saba dan shaye-shaye kakali saba makareci kakali saba mahayinci kakali saba mazinaci kakali saba barawo duk wayannan ba abokai bane eh wala mujalasatuhu haka ba shi halatta a yi tarayya da shi wajen wurin zama eh kar majalisinka ya zama majalisi ne na maɓarnata kuma ya ma magana sai ka ce to ai kai baka yi eh to ai ni ban yi saboda haka suke yi suke cacar su ba ba haka ba ko kuma ai suke sata ni ban sata to dan mi a haramun ne a wata nuska ana rubuta wala mukhalafatuhu a wasu bugun na al'akhdari suna rubuta mukhalafatuhu madadin mujalasatu kada ka yi cakuɗe ɗeniya da fasiki ka faɗan kada tashi kuna zama ga kujeranka ga nashi ko ku zauna saman tabarma ko saman benci duwannan me duwannan haramun ne an gane ko? ka kaga ballantana ka ba shi aure ballantana ka bi shi sallah ballantana kaza kaza da sauransu ligairi darura inda ba ta rura ba to wannan illa lura ce kaga dama ita lalura kowa ya san matsayinta to kaddaru bi kadariha eh kila ka zo tasha shi ma ya zo tasha shi ya zai shiga mota to kaga ya za ka yi ba yadda za ka yi sai a shiga mota wannan zaman da za ka yi da shi a kujeran mota kila zuwa birnin kebe ko sokoto haramun na fa amma saboda rura ce wala Allah kai ba ka da mota shi kenan amma shi ma in kana da wadda za ka yi kakka shiga mota tare da shi to ka yi in akwai wata mota wadda babu fasiki ciki babu dan bid'a to bar wannan mota ko ma waccan mota tun da zarura dama to kaddaru bi kadariya amma iya zan babu wata sai ita shikenan ko kun haɗu a makarantu na zamani na abin nan na boko don ana samu ko a cikin magabata akwai waɗanda suka sai da gidajensu suka canza unguwa saboda ɗaya suna makwabtaka da 'yan bida'a sai sa gida ne kasuwa ya sai suwa ya je can wata unguwa inda mutanen kirki ahalus suna sai ya sai gida yana nan rubuci a ku eh kasu yi hijira akwai waɗanda suka canza gari ma saboda garin da suke rayuwa ciki fasikai sun yawa 'yan shan giya 'yan luwaɗi mazinata da miyagun malamai matsibbata da sauransu sai su canza gari su koma wani gari su sai gida su zauna wanda adda dama dama ta haka kai ma in kana rayuwa a unguwar da ka san fasikai sun yawa to fa wajibi ne kai hijira fa ba wai musahabi ba ne dole ne kai hijira sai ka nemi wata unguwa wadda adda dama dama sai ka je can ka abin nan wannan dole ne an gane? na'am? a ba a makwabtaka da anni ne ba ta zama ta dole ba ga shi ma ana magana fasiki sai dai da rarura kila kai ka riga shi shi ya zo daga baya kuma kai ba ka da halin da za ka canza wuri to wannan larura ce amma in kana da dama to shi kenan in ya riga ka kaji an ce ya arne ne to karaba gaba tun da shi ya riga ka eh to haka abubuwa suke amma makwabtaka da abin nan duk babu komai wannan babin lalura ne eh duk da wasu malamai na cewa in kafiran amana ne babu komi eh don gara kafiran amana da fasiki shi kafiran amana ana iya zama da shi ana iya zama da shi a yi mu'amala da shi da sauran abubuwa inda kafirin amana ne to kaga in ka san yana wannan layin babu komi wanda akwai yarjejeniya tsakanin ba za ku yaƙe shi ba ba zai yaƙe ku ba ba zai ci mutuncin addinin ku ba kuma ba za ku taɓa nasa ba za a bar kowa ya abin da yake aka yi ba mai wa wani izgini ba zai yi abin da ya saba mana ka addini ba shi kenan to wannan shi ne kafiran amana an gane ko? to babu komi a zauna da shi sai lokacin da ya walwale wannan yarjejeniyar wala ya tulubu ridal makhaluqina kuma al'irabi ana iya cewa wala ya tuluba sai ya zama adafi akan suhubatu tunda suna ne sarihi an yi wannan karatu a cikin tuhfatul wardiya ana adafi alasmin sarihin khalis wala ya tulubu ridal makhaluqina ba zai nemi yardar halittu ba su ne duk abin da ba Allah ba ya shiga cikin almakhaluqina bi sakhatil khaliqi tare da fushin Allah eh ma'ana ba zai yi abin da mutane suke so a zukatansu ba kuma ko da abin nan a ce wai Allah bai yarda da shi ba kuma kallafi kare ya haka eh in dai ka san kawai ra'ayi ne na mutane kuma bai daidai da shari'a ba to kar ka bi su koma ga abin da Allah yake so saboda ma'auni abin da Allah ke so ba abin da mutane ke so ba shine ma'auni an fahimta shine ma'auni to wannan ya zo da siga ta annafiyu amma ma'anarsa annahayu ma'ana kada ya ce zai dinga neman abin da mutane suka yadda da shi kasan akwai su su dai ka su bata da mutane su dai ka kowa ya ga laifinsu ba su aunawa shin wannan abin Allah ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba sai ka ga wani ya bar abin da Allah ke so saboda abin da wani shi bai son wannan abin sai ce to ai tun da dai baka so shi kenan kuma ya san shi Allah na son abin ko kuma Allah bai son kaza shi kuma wancan yana so sai ce to ai tun da kana so shi kenan ai kawai shi kenan rayuwar duniya ce kawai daga baya sai a ce a istighfari eh eh to ba ba a kula da dada damun mutane rai idan a saba ma Allah an gane to wannan kenan sau da haka shi rayuwar musulmi ko yaushe to yana komawa ne zuwa ga addini ba wai mi mutanen gari wannan tsari ne na kafirai mi mafiya yawan mutane ke goyon baya to kawai abi shi yasa suka halatta zanga-zanga suka halatta fito na fito da shugaban tun da wai mutane na su to shi addini babu ruwa ne abinda Allah ke so shi ake in ya daidai da ra'ayin wani alhamdulillah in ma ya saba ma ra'ayin wani na Allah da za a yi shi wancan sai ya hakuri dama ba a ce a bi shi ba to ko gobe in za ka yi addini to karka nemi mutane su abin nan wai sai ka daɗaɗa musu rai wai sai sun yarda da kai a yar abada ba za ka samu wannan ba ba za ka samu za ka wahala kanka ne قال الله تعالى الله مدوكين سركي يتي قال الله سبحانه وتعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين الله سلكي يا تبت غريش كما يا دوكاكا مالا يتي دليل ليس نيوتش مغانا الله يتي والله ورسوله الله دمنزنسا أحق shi ne wajibi a haƙwanin ma'anarsa wajibi shi ne zama wajibi an yi ruduhu su yi abin da zai yarda da shi in kanu mumini na amma fa in sun zama mumini na gaske an gane a nan kaga malamai suka ce dalilin da yasa ba a ce an yi ruduhu ma ba saboda da yarda Allah da ta annabi duka ɗaya ce in ka yi abin da manzon Allah ya yarda da shi to wannan abin Allah ma ya yarda da shi to shi yasa ba a buƙaci kawo damiri na tasniya ba sai Allah ya bar damirin wasu malamai sun ce koma ga annabi wasu ce koma ga Allah to da yarda Allah da yardan manzo Allah duka abu ɗaya ne abinda Allah ya yarda da shi manzo Allah ya yarda da shi abinda manzo Allah ya yarda da shi Allah ya yarda da shi to kaga Allah da manzansa a haƙu eh af'alu tafdili ne amma laysa ala babi ba ana nufin su suka fi haƙƙi ba a su ne wajibi ko shi ne wajibi shi Allah ko manzon Allah an yi ruduhu eh su yarda masa ayin tana magana ne da munafukai eh dama sifa ce ta munafuki shine kokarin daɗaɗa ma mutane rai ƙoƙarin bibiyar abin da mutane suke so sai ya yi to alamu ne na munafunci to sai Allah da Allah ya saukar da aya ya ce ai Allah da manzansa to manzan ne su shi ne yake wajibi su yi abin da zai yadda da shi ba wai sauran ragowar mutane ba wa ƙala alaihi salatu wassalam haka ya zo a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq babu halaccin yin da'a da biyayya li makhluqin ga kowane irin abin halitta kowaye anan ya shiga fi ma'asiyatil khaliqi a cikin saba ma Allah mahalicci eh wannan lafazin ibnu abi shayba kenan asalin hadisin ma yana cikin fi sahih al-bukhari wa muslim da lafazin la ta'ata li ahadin fi ma'asiyatillah la ta'ata li ahadin fi ma'asiyatillah da lafazin inna ta'atu fil ma'ruf wannan shi ya zo a cikin fisahihaini amma wannan lafazin da shi mala ya kawo to ibnu abi shaiba a cikin al-musannaf da waninsa su suka kawo su suka ambaci lafazin to mallu shayar anan ba za ka yi ma wani biyayya ba a lokacin da kuma abin ya yi daidai da sabon Allah sharaɗin yi masa biyayya in ya zamo wannan abin shi ma da'a ne ga Allah to wannan sai ka bi shi wala ya hillu lahu ba shi halatta ga mukallafi an ya fa'ala fi'ilan hatta ya alama hukumar fihi wa ya tsalal ulama'a. Bala ya ce, wala ya hillu lahu ba shi halatta ga mukallafi an ya fa'ala fi'ilan ya aikata kowane irin aiki. Kowane irin aiki. an gane fil ibadati wal mu'amalat a nan malamai suka ce aikin nan ya shahi ibada ko da mu'amala ce ba wai sai ibada ba hatta mu'amala kasuwanci aure noma da sauransu to haramun ne mukallafi ya aikata su sai ya san menene hukuncin Allah a ciki wanda ke son ya dinga sayan abubuwa ko da abinci ne da sutura tufi kamin ka je ka ce za ka saya sai ka je makaranta ka koyi na shari'a ta tsara a sai kaya dami-dami ya halatta a sai ya ake sayan ba wai sharaɗin sai kawai ka samu kuɗi ba haka ba za ka buɗe shago ba ko ka kafa wani abu na kasuwanci dole sai ka je makaranta an karantar da kai abin da shari'a ta tsara na yadda ake sayarwa da saye da sayarwa don karka je ka yi abin da yake na haramun ne kuma wannan haramun ne shi yasa ma al'imamu shafi ya ce wannan ma ijima'i ne na malamai cewa dukkanin malamai sun haɗu cewa ba a yadda mukallafi ya aikata wani abu sai ya san hukuncin Allah akai haka abu hamid al-ghazali shi ma cikin ihya'u ulumuddin shi ma ya kawo wannan ijima'i shi a shafi'i rahimahullah ya faɗi haka a littafinsa an risala yana da littafi an risala na usulun fiƙi ijima'i ne na malamai kakaf an gane saboda Allah ya ce wala taqafu ma laysa laka bihi ilmu inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula wannan magana da kowa zai yi aiki da ita da an zauna lafiya da an zauna lafiya ba bid'a ba sabon Allah ba zalunta za a zauna lafiya cikin aminci to amma muddin ana abubuwa ba bisa ilimi ba to kaga dole son zuciya ya shigo shaidan ya shigo sai a lalata abubuwa to wannan ana magana ne da wanda yake da ahaliya ya sani kamar malami ko ɗalibin ilimi wanda karatunsa ya yi ƙwari an gane sai ya je ya bincika ya yi karatu ya yi tara littattafai ya bincika in ya gano kaza ga abin da musulunci ya tsara to ai aure ga yadda aka ce ai aure ga wadda aka yadda a aura da sauransu to sai ya je ya nemi auren ba sai kaya aure sannan za ka dawo makaranta kuma kana karatun hukuncin aure ba kar abin da matasa ke yanzu ko a gani ko sai ka je ka kafa shago sannan za ka zo ka ce wai a haɗa maya ake kasuwanci haba abin da yake aukuwa yanzu kenan to ka gani to ka wani ko dawowa bai eh to haka ko da noma za ka yi irin wannan na ka tashi sai ka je akwai babe da aka yi bayani akan hukuncin noma ya ake noma duka duka sai ka je ka karanta to wanda bai da ahaliyar ganewa sai mali ya ce wayas alal ulama to sai ya je ya tambayi malamai tayi kana ya cewa to ai to yaushe zan san hukuncin kaza da kaza yaushe zan zauna har gaban malami sai ka ce to ka je ka samu malami sai ka yi masa fatawa a kara makalla ni ne ban zauna makaranta ba kaza da kaza da sauransu ina son in nemi mace in yi aure to Allah a faɗa min yadda musulunci ya tsara yadda ake aure sai ma bayani sai ka je kai ko zan je in kafa shago ko zan yi wani kasuwanci shimmi shari'a ta yi bayani a kai sai ma bayani ko da a takaice ne ko ba haka ba in ma can kai ba ɗalibin ilimi ba ne ba ka iya ɗaukar kitabun risala ko na askari ko muktasar ka je malami ya koya maka to sai ka je ka tambayi malamai kamin ka yi wannan aikin saboda mutane kashi biyu ne akwai jahilai akwai waɗanda suka sani kuma kowa da nashi aiki shi jahili abinda aka ce masa ya tambaya ma sai je ya aiki da abin da aka gaya masa shi kuma malami masani abin da aka wajabta masa ya yi bayani ga wanda bai sani ba shi ne ma'anar fas'alu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamuna an gane eh ku tambayi malamai su ne ahalar zikiri in kuntum la ta'lamuna in dai kun jahilci abin da za ku aikata to ku je malamai su yi muku bayani kuma ba ku da ala kayan aikin da za ku je ku yi bincike ku gano wannan hukuncin to sai ka je ka tambayi malami ha? eh su kuma malaman da ake tambaya shine duk malamin da ya cika sifa guda biyu to shi ake tambaya ko a ɗo karatu wurinsa kamar yadda shehu usman dan fodiyo ya yi bayani a littafinsa sirajul ikhwan ya ce shi ne malamin da na farko yake da ilimin na biyu kuma yana da tsoron allah to shi ake wa fatawa ya ce duk malamin da bai cika sharuɗan nan guda biyu ba to wannan malamin shaidan ne ba a yi masa fatawa ba a sauraron karatunsa akwai karatun kuma akwai mi akwai tsoron Allah domin in yana da karatun to shine zai ɗora ka akan abin da yake na ilimi in bai da karatu bisa keken ɓera zai ɗora ka tunda shi ma jahili ne in yana da tsoron Allah shi zai sa ya gaya maka abin da yake na gaskiya ba zai ci amanaka ba ko ya kalli cewa to ai ka sa ko wanda za su zo da siga ta tambaya amma ko da zai maka tambaya shi yana da site kaza yake so saboda haka ko fatawa za a bashi a bashi me to malamin da bai da musamman kila in yana amsa wani abu a hannunsa yana dan bashi wani abu to kaga in bai da tsoron Allah sai ya gaya mai abin da me to shi yasa to sifa biyu ake nema ilimi da tsoron Allah an gane wa ya qatadiya bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to shi jahilin nan da aka ce je ya tambayi malamai sai ya yi koyi in zai yi koyi to ga malaman da ake son ka yi koyi da su akwai malamai garinku a ƙasarku a jiharku to malam zai baka sifofi in kana son ka yi koyi da su to sai ka yi koyi da su an gane? shi ne ya ce bilmuttabi'ina lissunnati muhammadin na farko masu bin sunnan manzon Allah sifarsu ta farko kenan eh so da haka malami in bai bin manzon Allah to kaga shaidanin malami ne wanda bai aiki da sunna na biyu allazina yadulluna ala ta'atillah sifarsu ta biyu kuma su ne masu nuni akan a zo a yi Allah da'a ba a zo a bi su ba su in kaga malami na cewa a bi shi to shaidan ne amma in kaga malami na cewa a bi Allah a bi Allah a bi Allah kuma shi yana kan bin Allah din to wannan malami ka iya koyi kai koyi da shi na uku wa yuhadhiruna min ittiba'i shaitan ba miniti ba ba ana samun kuskure ana nunun din nan fataha aka yi mata minatti ba shaitani za ka ji wasu jahilai suna cewa minatti ba ba daidai ba ne ba awa nunun kasara wa yuhadhiruna suna yin gargadi sifarsu na uku minatti ba shaitani daga bin shaitan za ka ji suna cewa kar a bi shaidan kar a bi shaidan to kaji malaman da ake koyi da su kagar sun tsara abin da ake so na farko sun yi karatu kuma suna aiki da karatu sannan na uku kuma suna da'awa shi ne ma'anar ya dulluna ala ta'atillah in sun ga abin da ya kamata a yi magana za su yi magana in wanda ya kamata aikata ne za su ce a zuwa aikata shine ta'atilla in abin da shari'a ba ta yadda ba ne za su ce a ƙaurace masa kar a bi shi shine wa yuhazziru na minatti ba shaitan to anan wasu malamai sun ce me ake nufi da koyi da su don asali ba a koyi da kowa sai manzan Allah shi yasa malamai suka yi saɓani wasu suka ce abin da ake nufi a nan sahaban manzan Allah su ake nufin kai koyi don su kaɗai suka cika wannan sifar ba sa bid'a sannan suna kira a zo a bi Allah ba a bi su ba ko a bi wani sannan suna gargaɗi daga bin shaidan to shi yasa wasu malamai suka ce abin da ake nufi a nan wa ya katadiya din nan bil muttabi'ina ana nufin yayi koyi da sahabban manzon Allah an gane saboda suke da siffan wannan siffa amma malaman zamanin ku haka suke eh to kaga ba da su ake ba ba malamin ba malamin garinka da ba shi ake ba in kuma kana son ka gane ya cika wannan to sai ka dora shi akan wannan sikeli in ya hau shi kenan in kuma ya ya shi kenan wasu kuma suka ce abinda ake nufi da koyi da su a nan aiki da abinda su malaman ke gaya mai na dalilai to ya yi koyi ya yi riko ma'ana ya yi aiki da wannan abin da ake gaya masa an gane? a ba su ba abin da suke gaya maka ba ce an kai tambaye su ba to sai suka yi mai fatawa ya yi kaza kasuwanci kaza ga yadda sai su yi mai bayani su ja ayoyi su ja hadisai an gane? to sai ya yi aiki da wannan abin da suka gaya mai amma ba a bin malami ba malamin da ake koyi da shi in ba manzan Allah ba su ma sahabbai abin da yasa aka ce ai koyi da su saboda manzan Allah ya ba su shaida kuma Allah ya ba su shaida shi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidi duk da su ba su da wata sunna sai da na abubakar bai da sunna tashi ta karan kansa haka sai da na umar sai da na usman ali an gane abinda manzon Allah suka ga yayi shi suke yi to wadato su da wannan abin sai ya zamo aka jingina musu shi kamar nasu ne kamar sunnar tasu ce an gane amma su ba su da wata sunna in ba ta manzon Allah ba to shi yasa da annabi ya ce wa sunnatul khulafa waccan dai sunna ce da ta gabata a baya bi sunnati din saboda sai na abubakar ba wanda yake bi in ba manzan Allah ba haka umar haka usman haka ali haka sa'iru sahaba ba wanda suke bi in ba manzan Allah ba kuma sun wadatu da haka to lizimta su ga sunnar manzan Allah shi yasa sai abin ya zamo kamar tasu ce shi yasa aka ce su ma ɗin ka bi su saboda asalin sunnar da suke akai ta annabi ce ba tasu ta ba an gani? gama duk wanda ba su ba sannan can ga hadisin khairun nasi karni sun mallazi ne ya luna wannan alkurunin salasa ɗin guda uku su kaɗai ne annabi ya ba taskiya amma in ba su ba tun daga shekara ta ɗari hudu zuwa zamanin da kai kake rayuwa ba wanda ake koyi da shi sai dai in malami ne ya yi bayani in ya yi bayani sai a kalli bayanin nasa na hujjoji sai a je ya aiki da shi amma ba a koyi da malami a gane su ba su habbai saboda suna da waccan shaidanci ba sa bid'a ba su da wata ɗariƙa tasu sauransu to ka gani to bale wani ya zo ya ce ma wai ga wata ɗariƙa tashi wai ka zo ka yi kaga ka kaɗe ai ya ɗora ka kan kekin ɗera Allah ya zamu dace wala yarda li nafsihi ma radiyahu al-muflisuna eh shi malam ana kuskure suna al-mufallisuna kuskure ne ba daidai bane ma radiyahu al-muflisuna min aflasa yuflisu iflasan wala yarda kuma ba zai yarda da li nafsihi ga kansa ba ma ma'anata allazi abin nan da radiyahul muflisuna waɗanda suka yi asaran sakamakon lada su ne almuflisuna to abin da suka yardan makawunan su to shi mu kallafi kare yardan makansa wannan abu kashi yardan makansa wannan abu me suka yardan makawunan su shi ne gyara duniya tare da ɓata lahira muflis kenan shi ne wanda shi duk abin da yake duniyarsa yake kallo ba wai lahira ba in ma addini zai ba don Allah zai ba ko ya yi shi ba yadda aka ce ba amma shi a ganinsa bauta yake yi sai ya je lahira an zo an kira masu sallah sai ya shigo ciki sai ga an ba kowa results an ba sa an ba kowa sakamako shi ba a ba shi komai ba ce to ai a duniya ai to ai sallar taka ba dan Allah kai baka da lada ya je wajen masu sadaka an ba kowa yana jiran shi ma a ba shi ladan sadakan da ya da zakkan da ya yi a ba kowa shi ba a ba shi komai ba to haka duk sauran ayyukan alkhairin da ya yi a duniya ƙarshe dai sai an gama rabon komai bai da komi to wannan shine ma'ana al-muflis amma a duniya shi fa tsammani yake fa ibada yake yi kuma ai yana da lada a gane kuma yana komi yana sallah yana azumi yana zakka yana aikin haji duk abin da Allah ya ce ai yana yi sai an zo lahira ya yi tsammanin yana da kyakkyawan sakamako sai a ba kowa shi ba abin da aka ba shi sai zero kuma ga zunubi to me kai shiga haka shine bin son zuciya na tsayawa ga dokan Allah to kai mukallafi kakka ya da wannan yi kokari ka yi abin da Allah ke so an gane to sai malaye bayanin su almuflisu ne yace allazina ba'at a'maruhum su ne waɗanda rayukansu suka lalace suka tafi a banza akan ce ba'a ba'a shay'un ma'ana ya tafi a banza ba fa'ida to rayukansu a gidan duniya gaba ɗaya sun ƙare sun mutu sun koma ga Allah da sunan kuma su musulmi ne muminai ne masu bauta ga Allah amma kuma babu sakamakon wannan ibada ɗin kaga rayuwar ta tafi a banza kenan fi gaira ta'atillah saboda abinda suka yi a duniya duka ba da'a ga Allah ba ne, ga wani da'an Allah ne shine saɓon Allah. To kai mukallafi, kakka yaddan kanka irin wannan abu. Sai ce fa ya hasaratahum wa ya tsula buka'ihim. Alhasara a larabci shine alhuzunu ko alhazunu wannan damatu. nadama da takaici da bakin ciki akan wani abu da ya gabata a baya shi ake kira da alhasara bilha ba alhasara ba shi ma na wasu na cewa asara to shi ma kuskure ne nadama ake nufi ba asara ba ba wa ya hasara ta aka ce ba to anan sai ka fassara da me da asara da asara ko yawwa amma alhasara to daban eh yawo ko nadama ko bakin ciki ko takaici da abin da ya kama da wannan an gane yawwa ka gani misali lokaci kaza kana da damar kai kaza kuma kana da damar sai ka ƙi sai damar ta zo ta wuce kuma yanzu Allah ya jarabe ka da son yin wannan abu akwai da daba ko babu to wannan shi ake kira da alhasara kuma wancan abu ya riga ya wuce ba zai yi a ce ai a dawo da shi ba jiya ta dawo yau shekarar ce ta dawo yau shekarar ta gabata ta dawo yau eh to wannan shi ne to a ranar gobe kiyama shine za su dinga cewa faya hasaratahum wato ya takaicinmu ya nadamunmu haka za su yi ta kiran kawunansu an gane ko ga shi can ba a ƙur'ani yawa ya hasaratana alama faratana fi fiha ga wace kuma an taƙula nafsun ya hasarata alama farratu fi jambillah ya hasaratan alal ibad to duk wannan takaici ne da nadama an ce a ranar gobe kiyama za su yi ta maimaita wannan kalma din ya nadaman mu ya takaicin mu ya bakin cikin mu ya kaicin mu to shine abin da mali yake rufi adam eh fa ya hasaratahum eh ma'ana za su dinga cewa ya ya takaicinmu ya nadamanmu wa ya tula buka'ihim haka kuma ya kukansu mai tsawo da za su dinga shi ma kira za su dinga cewa kai lalle yau kan kuka ya dawama don za su dawama suna kuka lokacin da aka sa su cikin azabar Allah to wannan kukan tun kamin ma a jefa su cikin azaba za su dinga cewa ya kukanmu ya kukanmu mai tsawo dawwamamme wanda baya yankewa saboda za su yi ta kukan har abada ita ma waccan nadama za su ci gaba da yin ta har abada to shi ne ya nadamanmu ya kukanmu mai tsawo yau malkiyama amma fa wannan zai faru ne ranar tashin ranar gobe kiyama ranar gobe kiyama ne za su dinga furta waɗannan kalmomin ya hasaratana ya tula buka'ina ya tula buka'ina saboda mi me yasa suke faɗin haka saboda an riga an gama hisabi an nuna musu ba su da komai sai tarin zurbi an ba su sakamakonsu na zuwa jahannama to nan ne kami a kai su ga jahannama za su dinga wannan kalmomi ya hasaratana ya hasarati ya tula buka'i ya tula buka'ina saboda inda za a sa shi la ya mutu fiha wa la ya haya to wannan sun ce ya dullu ala alal ikisar yana nuni akan za su dinga yawaita kalmomin haka za su yi ta faɗansu har a jefa su cikin wuta kuma ba za su daina faɗa ba nas'alullah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbatar masa ya ɗaukaka an yi wa fiƙana ya yi muna gamunkatar littiba'i sunnati nabiyyina domin ya datar da mu gabin sunnar annabinmu don duk abin da yake jefar da mutum cikin wancan bala'in shine kaucewa sunna ba a bi hanyar annabi ba sunnati nabiyina a nan ana nufin ɗariƙati nabiyina hanyar da manzon Allah ya rayu a kai fil itiqadi wal ibadat wal mu'amalat duk abin da za ka yi kai koyi da abin da manzon Allah ya yi wa shafi'ina kuma wanda muke fatan ya cece mu ranar gobe kiyama wa sayyidina annabi yana da nau'ukan ceto da zai yi wanda sun kai har guda shida daban-daban to muna fatan mu zamo ɗaya daga cikin waɗanda zai ce ta wasa na kuma wanda yake shugabanmu tunda ya ce ana sayyidu waladi adama ni ne shugaban 'ya'yan annabi adam gaba ɗaya muhammadin sallallahu alaihi wasallama sunan za mu kwana insha Allah karatu na gaba malam zai fara shiga cikin littafi duk abin da ya gabata shimfiɗa malam yake saboda a a gyara maka aƙida ka kuma a baka tarbiyya eh kana a kawo maka wasu hukunce-hukunce na tsalki ko sallah sauransu saboda waɗanga abubuwa da aka ambata to gyara su shi ke sa tsalkinka ya inganta sallaka da za a ambata nan gaba ta inganta yadda in kaya abin sai Allah ya karba to shi yasa sai ya fara da faslun fi tahara sai ya zamo kenan wacce a tahara ce alma'anawiya tsalki an gama da tsalki na ma'anawi gyaran zuciya da abubuwan da ya ambata daga waɗanda suke da alaƙa da zuciya sai waɗanda suke da alaƙa da harshe sai waɗanda suke da alaƙa da idanu da sauran gaban jiki to a tahara alhisiya ita ce za a ambata wadda ake amfani da ruwa ita kuma to duka biyun ake son a hada amma in kana da waccan najasa din to don ka zo kaya rawalla ko kaya wankan janaba ba za su goge waccan najasa da kazantar da kake ciki ba na lalacewar zuciya da rashin tarbiyya da sauransu Allah ya samu dace. eh kuskure ne kuskure ne na'am a harafin jarra ne misali ba kana cewa kharajtu min albayti ba to dan tunda an wa nunun sai a ce ba harafin jarra ba ne kaga ai ba za a ba za a faɗa haka ba iltiqa usakinaini shi yake bayuwa zuwa ga wannan akwai inda ake bukatan a yi kasara akwai inda ake bukatan a yi fata kamar can kaga minal baiti ai ba za ka ce minil baiti ba to haka nan ma ba za ka ce minittiba'i ba sai dai minattiba'i minattiba'i to wannan shi ne yana na harafinsa na jarra wannan wasali iltika usaki ne saboda shi ga shi da nashi sukunin sannan kuma harafin da ya biyo baya gare shi shi ma ga nashi to ba za su haɗu ba na'am a'a sai dai a harraka ɗayan a wa wani wasali shi kuma sai a ɗaura wani shigar da wani cikin wani idigami kenan idigami ake kiransa to wannan sai dai a ɗaure ɗayan kamar kaga faɗin Allah lam ya kunil lazina aga asuluhu ya kunni bisukun amma sai aka wa nunin wasani liltika isaki ne allazina a gani saboda nunin ɗin da wasali ita ma lamun ɗin da a yi sukunin kai nunin ɗin da sukunin lamun ɗin da sukunin to a ƙa'idar larabci kuma sukunin guda biyu ba sa haɗuwa to shi yasa sai awa na farko wasali sai ya ɗaure na biyu sai a yi a tahallus min iltika isaki sai a kubuta daga haɗuwan sukunin guda biyu to wannan kaga muna da min muna da kuma ittiba ittiba muna da ta'un sakina wannan hamzatul wasl ce idan ta shigo fi siyaqil kalam tudraj wala tunbaq an gane to muna da ta'un sakina tunda tana da shadda ko ba haka ba dama don harafi mai shadda al'awwal as-sakin wasani al-mutaharri duk sanda ka ga harafi da shadda wannan ka'ida ce harafi biyu ne an gane ko to ba zai yi a ce min kuma ana son a yi wasalin shi wannan hamza din kuma a faɗi wancan ba bai yiwa sai dai a yi waƙafi a ce min amma in dai wasu za a yi to ba zai iya faɗo ba saboda sukunin ne guda biyu bisa sai suka ce a ce menatti ba shaiba sai a jefar da wacce hamzatul wasli na batar an gani yawwa mimun wane mimun wanne faɗi mu ji a babu ma fa minattibai babu ma minattibai dama muna magana akan nunun ba mimin ba shi mimin dama ya wasalinsa kase min ce fa min hurufil jarri a to ina an ka rubuta man ni dai a tawa nuskan ba man ni gani ba ban san ko wadda a hannunku yawwa to man kaga wannan ai ismul mausul ne man zallazi yuqridullah ita ba harafi bace min asma'u shar eh to in ma dai an rubuta ma wani man to kuskure ne in ma wasu na faɗan manitti ba duk dai kuskure ne eh to da masu cewa yawwa to kaga sai ka ce waɗanda ke faɗa sai in ɗauka kama a nuska ka ce an ka rubuta to ya akwai masu manitti ba kuskure ne ya akwai masu menitti ba shi ma kuskure ne abinda an daidai yawwa mimun kasara nunun fataha sai ta'un kasara to wannan shi a ƙa'ida Allah ya ba da ikon gyara Eh, galiban ba malamai ake ɗaukar littattafan gare su ba to shi ke sa ana samun wannan matsala Eh, ko kuma waɗanda aka koya wajensu ba su cancanta ba su karan kansu ba su gane ba ba su gane abin da kyau ba to shi yasa sai a samu shi ma ɗalibi sai a ɗora shi akan kuskure dama duk inda ka ga an yi karatu bai samu albarka ba da itikani to akwai dalilai wasu dalilan suna komawa ga ɗalibi mai karatu wasu dalilan su koma ga malami wasu dalilai su koma ga littafin da ake karanta an gane? to in za haka karatu yi ƙoƙari ka magance waɗannan abubuwan saboda idan kai baka da kyakkyawan niyya kai ɗalibi kenan kuma baka da jajircewa babu ikhlasi ba jajircewa to ko kayi karatun ba zai je ko ina ba to wannan koda malamin ya ƙware littafin da aka sa ya dace to wahala juna ɗaya za a yi haka idan malamin da za ka karanta wajensa bai da ilimin shi ma sama-sama ne an gane shi ma bai gama ganewa ba da fatar an gane to duk ƙoƙarinka duk ikhlasinka aikin banza ne kuna tafiya ne bisa keken bera akwai haɗari ko kuma a littafin da aka sa bai dace ba an gane ba shi ya kamata a sa ba a wannan layin kila akwai karami wanda ya kamata a fara da shi ko kuma a littafin malamai ba su ba shi shaidan cewa yana da albarka ba da akwai littattafan da ba su da albarka irin littattafan zamani da malaman zamani ke rubutawa 'yan kwarori ne daga suna dan da albarka da sauransu to shi yasa ake son a karanta littattafai na can-can na jimawa din nan to insha Allah in waɗanga abubuwa suka haɗu to za a gane karatu kuma karatun zai yi amfani to wannan kenan to galiba waɗanda suke koyon al'akbari tun da galibin ko wasu islamiyya suka yi ba su yi makarantun zaure ba to galiban ko masu koyarwa islamiyya ba ma ɗalibai ba ne eh tunda kawai da ka ɗan sauke ka ɗan iya tada baki shi kenan sai a ce an baka aji eh an baka aji to ka gani to daga nan sai dinga ɗora yara akan kuskure to shi ke kawo irin wa'annan matsalolin eh ka gani sai ka yi suna ma radiyahul mufalli suna duka gani Allah ya sabu dace to shi yasa komai ana mai da shi zuwa ga ahalinsa ne shi yasa yana daga cikin alamomin tashin kiyama wurin da ya zo a hadisi za wasu da al'amuru ila gaira ahali ana ɗora al'amari ba inda ya dace wanda ba malami ba a ce shi ne za a dinga kallo a matsayin malami shi zai yi fatawa shi zai yi wa'azi shi zai yi ba shi zai ba da sallah to wannan duk alamomin tashin duniya ne shi kuma wanda adda karatun ba a ma yarda da shi ba ballantana a zo a karɓi fatawa wurin shi so fitattunu ne shi karatu ba a ɗauka ta bisa hanya dole sai ka je ka zauna wurin malami wanda ya san abin ka sa ikhilasi ka dage to cikin ƙanƙanin lokaci sai ka ga abubuwa yanzu yan littattafan rena su ake yi sai wani ya ga cewa to a sa mai al'akhdari ai abin nan ai an rena shi eh to sai jiya ma ko shekaran jiya wani ke tuna min cewa to ai malam ba a sa kawa'idi ba shi ma akwai kusakurai shi ma ba a gane shi ba fa al'adarin ma da an gasa shi yana ganin ma an zure na ce to insha Allah za mu zo kansa za mu zo kansa insha Allah in mun gama ɗaya daga cikinsu za a sashi to wannan ke ya ce saboda galiban ba wai an ɗauke su ne wajen malami ba mafi yawa wasu ba su ma karanta ba sam eh kawai dai ɗan karatun da aka yi islamiyya ne fara'idul wudu fara'idul sala sunanul sala sunanul wudu da wayannan abubuwa da ake ɗan cacca kurowa haka da sauransu wasu ta nan ne fa shine karatun nasu fa shine fa daga nan ne fa kawai sai suka tuma eh ta wasu koli ta taban ma ba a karanta ba Allah ya sawwaka so subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah